بسم الله الرحمن بسم الرحيم الله الرحمن الرحيم
وما جاء في باب التسجيل والتكسير abin da ya zo a cikin babi guda biyu na bangaren tasgiri da kuma bangaren tafsiri مخالفا لما سبق wanda ya saba abin da muka faɗa فشاذ na ya zama sai ziyon
قالوا في التكسير misalin sai bangaren tafsiri جمعهم مكانا ina jam'o'in tarawan su نعم makanan makanan ala amsin تو gire a ce a ce am- amkunu نعم eh
نعم ko rahadan ne ورهدا eh a ce a- ala ara- arahi dago نعم eh a ce rahadan نعم وقراء ko qura'an shi kuma a- ala akare shi kuma نعم wannan jami'i jami'i da kasiri ne wannan shazzi ne duk kawai da an ji laraba suna magana da نعم shi. amma gan wannan dinsa ne in in da kiyasinsa ne إيه.
ta ga misali yanzu bangaren rahadan din nan نعم
ai ya zama kuma fa'alun din ko إيه.
in ya zama fa'alun kuma kaga ai can jamun ni jamun illa kaga afulun ne zamu fada نعم san abu ila kan afulun kuma sai kaga afulun zai zama afulun ne نعم ko sai a ce arhudun ne kenan مم.
amma ga yanzu sai aka ce kuma arahid aka ce arahid نعم kaga wannan shazzu ne نعم وباطلا ko badilan ne وحديثا ko hadisan ne كلا أبا- أباطيل badilan a ce a badilu وأحاديث ko kuma a hadisan ne a ce a hadisu والقياس duk waɗannan kaga ba ba muke sai bane waɗannan Mm.
والقياس ya su yin waɗannan أمكنة shine makano a ce amfani da shine jalus نعم وأرهد ko kuma rahadin ne a ce arhudu أو رهود ko kuma a ce ruhudu نعم وأكرعة ko kuma qura'an ne a ce akri'atun abin da ya kamata a ce kenan نعم rahadin na jama'a ne qura'an kuma na kofato a ce akare
وبواتل ko badilan wannan na na barna ne da hadisan kuma na abu wanda yake fararre نعم وأحاديثة a hadisatun a ce fararre lamura
ومثاله في التصوير misalin kuma abin da ya zo na da shazi a bangaren tasgiri تزجيرهم مغربا وإشاء tasgirin su magariba da isha على مغير magariba بان a ce mugairi ba ne نعم wannan shazi ne domin ba ba wani abu ma'awar da cikin abin da muka faɗa نعم ko ba وأشهد ilu يعني ko ba ilu مم.
ko ba ilu ko ba ilu ko ko ba ilu ko ba ilu ko ba ilu Na'am.
shine guda uku نعم to wannan an ce mugairi ba ne مم.
ko isha'i ne a ce ushayya ne.
أشهد يعني eh duk waɗannan ba maki ɗaya ba نعم وإنسانا ko insanin ne وليلة ko lailatan على a ce unaisiya ne نعم unaisiya ne insanin a ce unaisiya ne shi ne kira duk wannan shi hawa kisi ne ba وال- su kisi ba ne waɗanda shazi ne والليليات ko liye- liyeliyatu Na'am.
liyeliyatu نعم na lailatu ke نعم ورجلا rajulan ne ala ruwai jilu نعم a ce ruwai jilu
وسبية ko zuwa sibiyatin ne وجلمة ko gilmatun وبنون ko banuna ne على a ce usaidiyatun نعم usaidiyatun نعم wa ugaili wa ugaili وبيلمة ugailimatun نعم wa ubainuni وأبينون eh duk waɗannan kaga duk waɗannan a ce an yi musu tasiri a wajen kaga duk kishin zini
وأشية ko ashiyatin ne على أشيشية a ce usheshiyatin
والقياس ya ce na magariba مغيرب mugayar bu kaga da wata a ce magariba a ce mugayar وأشي ko ushayi isha'i ne a ce ushayi نعم
ko insanu ne وأني wani sinu أنيسين eh abin da ya kamata a ce نعم وليلة ko liyalatun liyalatun ne a ce liyalatun ورجيل ko rajulu ne a ce rujailun نعم
ko subiyatun ne a ce subayyati نعم ko gilmatun ne a ce Gulaimatun.
gulaimatun مم.
ko kuma banuna ne a ce Gunayyuna.
gunayyuna مم. وأشية ko isha ashiyatin ne a cikin shayyatin نعم duk wannan sune kiyasai yadda yake ya kamata ya zama kiyasai amma kaga ba haka ake faɗa ba
نعم وقيل ila إن هذه zuwa الألفاظ waɗannan albazai albaza labuza مما استغني فيها بتفسير ya daga abin da aka aka aka wadata fiya cikin ta bisa tafsirin da tafsiri وتسجيل bangaren tafsiri مهمل a wanda yake muhimmali ya zama an wadata da muhimmali
عن عن تفسير تفسير وتسجيل وتفسير مستعمل مستعمل tafsiri daga tafsiri kuma wanda yake musta'amal نعم akwai wanda yake muhimmali an ya sa da shi ba a amfani da shi نعم da sai zama an wadata daga barin sa ga barin wanda yake mu- mu- musta'amali da na'am akan musta'amali
na'am wa yustasni min kasar ma ba'da ya wani suna ana togo daga kasarantar ma ba da ya yi tasgiri abin da yake bayan tasgiri bayan yannan ta tasgiri na'am fi ma tajawaza a cikin salasata abin da ya ketare uku wato abin da ya ketare uku ya kai hudu kenan ko sama da hudu na'am To, ana togo daga kasarantar ma ba da ya yi tasgiri kasan abin da muka faɗa mun ce idan a ya zama da cewa sulasi ne wanda ya ketare sulasi ne kamar misali yanzu ja'faru na'am kaga ju'ai firo ju'ai firo za a shigo ai abin da muka faɗa kenan duk waɗannan kaga bayan yin tasgiri kuma abin da duk ya zo bayan yin tasgirin ai kasara ake ba na'am ko na'am kaman a safar jala a ce safar rishu na'am bayan yin tasgirin sai a masa kisra Mm.
to duk dai haka muka faɗa na'am to ana wa- ana wadata dan kasarantar wannan abin da yake bayan yin tasgiri din a cikin abin da yake ya ketare dan uku na'am ma qabla alamati tanisi abin da yake kafin alamar nan sani shi na'am ka shajaratin wato idan ya zama abin da yake kafin alamar tasgiri shi eh sai ya zama wanda yake gaban yar yar sani din eh ya Ya tasgirin tasgiri.
sai ya zama kuma akwai alama ta nufi tare da shi na'am ka gane a gabansa na'am don haka ne ba dama ka masa kasara na'am a misali yanzu shajaratu ka ga inda ka'ida ne suka ce shuje yi ritu ko na'am to sai ya zama wannan abin da yake gaban shi wanda yake gaban ya tasgirin wannan raɗin sai ya zama kuma ta talibi ne na'am don haka ne sai dai ka bar shi a fata na'am to da ya fi sauki sai ka ce shuje yi ritu na'am wanda ka'ida haka ya shi kaga shuje yi ritu ya Shuje ya kaza ritu, eh.
yau to shine abin da yake نعم وما قبل المدة الزائدة wa hubula da kaman shajaratu da hubula matsala نعم sai ka ce a hubaila misali ba ka ce hubaili ne نعم
kuma وما abin da yake Abin da mace- abin da yake kafin madda zai da الزائدة wata take mai gaduwa قلب عليك الثاني tun kafin alibi na tani سهمراء kamar misali yanzu hamra kaga wannan radin ita ce kaga take kafin alibi na tani shi ko to abin da ya zo wannan shi ma amra an nan ba za ka ce humairi ka ce humairi ba sai ka ce humaira
Na.
sai ka ta نعم
kuma وما wanda aka toge ne wanda ba za a yi wa kasra din abin da yake gaban yar
وما قبل ألف na na uku kuma shine wanda Af'al.
yake da yake kafin alifin nan na af'alu kafin da yake kafin alifin af'alu نعم kamar كأجمال ajmalu
وأفراد ko kuma afrasu kaga ba ka ce ufairi ufairi ufairi ba sai ka ce ufaira وكويرس Mm.
نعم وما قبل ألف da فعلانا kuma abin da yake kafin alifin nan na fa'ala na shi kuma الذي لا يجمع على فعالينا amma kuma shi kuma sharaɗinsa na biyu ya zama kafin alifin fa'ala na ne amma kuma ba a yi masa jimi a bisa fa'ali na kuma نعم kafin shi sai ya taru wannan sharaɗin ya taru a kan wani gina نعم kan misali كسران yanzu zagarana da usman وعثمان kafin su waɗannan gashi fa'ala na ne su sannan kamar yanzu mimin nan da ran nan take kafin alifi na na fa'ala na ɗin نعم ita ce yake magana cewa ba za ka yi mata maimakon kamar kisra ba zai ka mata fata an gane ko Ah.
irin waɗannan saboda sakarana da usmanu ana yi musu jam'i ne a bisa fa'alina masala to wanda ya zo ba a masa jam'i a bisa fa'alina to shi ba za a yi masa wannan tasirin shi ne abin da yake magana an gane ko نعم
kamar sakarana kace suka yi rana نعم ko usaimana abin da za ka faɗa kenan نعم
saboda shi ana yi masa jam'i a sakarana din ana yi masa jam'i a bisa fa'alina نعم an gane ko نعم to ai ba a yi masa jam'i kai ko abin da ya faɗa kenan ne إيه لا يجمع la la la yajmu ala fa'alina ba a yi masa jam'i a bisa fa'alina domin yanzu kaga ai sakarana ko usmana ba ka yi masa jam'i a bisa fa'alina ai. ko نعم ai ba za ka yi masa jam'i ko usmana to tunda ba a yi masa ba a yi masa jam'i a bisa fa'alina to su ne suka dace da wannan abu نعم amma idan ya zama kuma yana ya auna awon fa'alana amma kuma sai ya zama ana masa jam'i a bisa fa'alina فعالينا. إيه.
to ba dama kai masa نعم shine abin da yake faɗa نعم Mm.
نعم فيجب في هذه المسائل to yana wajaba a cikin waɗannan matsaloli guda hudu da muka toge بقاء ما بعد ياء التسجيل alafa ta hazari نعم shine ka wanzar da abin da yake bayan ya ta tasgiri ya zama fata hazari نعم للهفة saboda sauki shine bi ma sauki نعم yanzu kamar hamra aka ce humairi haka zai zama da wahala ke Mm.
sai ka ce kuma ra'a kawai na'am eh
na'am wali baqai alif at-tanisi saboda wanzo kuma alifi guda biyu na tanizi na'am wa ma yashbihuhuma haka alifi alifin tanizi ko alifin ah, wannan kenan mumdudi ko kuma makasuri saboda ya zama an wanzar da su su alifan domin kace ka mai da kisra ai kuma sai dai- sai dai alifin ya tafi kenan ko na'am to shi sa yanzu nan wajen saboda a wanzar da su na'am su ma sai ya zama a yi fata a yi Fataha da a yi fata a yi yafi.
yafi maka, yafi maka.
Na.
domin kana cewa ka kuma kisra dole ka tafi da shi haka eh to wannan karin wata wannan hujja ce da sa in ba za a yi kisra ba dai sai a fata da shi.
na'am wa ma yashbihuhuma da abin da ya kama da su kuma fi man istar na daga hana sarrafa ku
na'am walil muhafazati alal jami zagoyawar kiyayewa kuma a bisa jam'i ana son a kiyaye a bisa yadda jam'in yake in tasgirin ya zo ma kuma ya zama tasgirin ma haka ake yin sa to shi ma dalilin da yasa kenan ba za ka masa kisra ba domin ka masa kisra sai ya zama ya bambanta da wajen jam'in da yake na'am wa taqula sai ka ce hujairatu kujeratu wa da hubaila kuma hubaila wa da humaira humaira
wa da ujaimalu kuma ujaimalu kaga na ajmalu kenan na'am wa ufairasu hubaira su na afrasu kenan wa sukairanu da suka yi ranu haka shine wanda ya magana kenan wanda su auna awon fa'alanu kuma alhamdulillah ya jima'u ala fa'alin domin ba dama shi ta karana kai masa awon fa'alin ko Usma- ko usmanu na'am wa ce uthayman usaimanu
li'annahum lam yajma'uha domin su ba sa jami'in waɗannan ala ba fa'alina sa yin abu ta fa'ali na ba sa yi kama jama'u alayhi sarhana kamar sarhana yadda suke jami'in sarhana kaga ai cewa sarhajinu Mm.
ko Na'am, ko sarhana a ce wala.
saladinu Na'am.
kaga su ana musu awon fa'ali to in su haka ne su tun da ana musu jami'a bisa wannan to shikenan Mm.
kama abin da ake so kare a gudu gabarin jami'in da Mm.
tun da ana musu jami'i da irin wannan mai yaɗin to shikenan tasgirin ma zai bi su kawai haka na'am ba wani illa a ciki na'am walizaka qula fi tasjirihima aka ke faɗi a cikin tasgirin su surayhin sai ka ce sura hinu tun da sara hinu matsala Mm.
kaga ai dama alifin aji ne mai kada ya gudu ko Mm.
ya riga ya gudu dama tun a cikin jami'i Mm.
tun da ya gudu a jami'i kawai shi kenan a wajen tasgirin ma kawai sai ka tafi a hankali na'am sai ka ce sura hinu kawai wa ko sulayhin kuma sulai dinu sala dinu ne da na'am sai ka ce sulai dinu li'adami man istarfi saboda rashin bi ziyadati ana sarrafa bi ziyarata da dadanta falam yubalu bi taghyirihima idan idan misali kaga ana sarrafa bi ziyarata idan ka tsara ta Mhm.
kaga kace sarhanan a ga zancen tasgiri ya tafi na'am ko zulɗanan a ga ana jin tasiri ya ko na'am shi ne na'am falam yubalu Mhm. falami ba lokaci ba su kula ba bi taghyirihima a canja su a wajen tasgiran tasiri wa ko taksiran kuma a wajen kasara duk sai a canja su waɗannan na'am inda suna awon suna da awon fa'ali ne wa alihi na'am alhamdulillah alhamdulillah